أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أهمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتادفي بنظرة تاتي لنا بالظفر ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين akwai sauran kisa da bamu karasa ba ko ga ta nan uh, a shafi ɗari da arba'in da hudu an gani ko? lokacin da ita a hajara aka barta a wannan wuri wanda annabi ibrahim ya kai ta can matar nashi mun gaya maku jiya jibrilu ya buga da fuffukensa sai aka samu ruwa a wajen to ga yanan shekara ta biyar wa kana sayyaduna yaskununa fil falawat wato sayyaduna mafarauta suna zama a dazuzzukan nan wala ya rauna fiya asar ba amma ko alamun ruwa ba sa gani fa nazaru ila da'irin sai suka kalli tsuntsaye yahunu suna ta yawo haka suna gewayo haula hadhihi mar'a wajen wannan matan suka ga tsuntsaye na gewayawa wajen kazu suka ce subhanallah hadhihi duyur wannan tsuntsaye la tara ba ka ganin su illa fi mahallin fihi ma duk inda ga tsuntsaye nan na yawo akwai ruwa wajen nan wa aina yujadu ma fi hadhihi alqiyam to kuma a ina ne za a samu ruwa a wannan wannan fako sai suka biyo inda suka ga tsuntsaye na shawagin sai suka biyo wajen fa tau suka zo fa wajadu bi ira zamzam sai suka samu rijiyar zamzam a wajen wa hajara wa isma'ila suka samu hajara da annabi Ismail a wajen. Kalu da sai suka ce mata, na sharabu min ma'ikun, ke wannan mata da Allah ba za ke dama ɗan sha ruwanku ba? Ƙala ta ce na'am, walakin la haƙƙa lakum fihi, eh mun yadda ku sha amma ba na ku bane. Kun yadda ku sha amma la haƙƙa lakum fihi. Ba sharabu, sai suka sha, ba da zalika ɗalabu mujawaratuha bayan haka sai suka ce to in kin yarda mu ma za mu zo kusa da ku mu zauna fajawaru ha sai suka zo kusa da ita suka danye tantin su su mafarautan wa eh wahum jurhum ana ce musu jurhumawa amma larabawa ne jurhum to a cikin su ne annabi isma'il ya auri mata yi fana sha isma'il a riban nan ne annabi isma'il ya daga yana balarabe falan ma mala lokacin da zamani mala zaman zamani ya shuɗa ista azana ibrahim sara ay yazura hajara wa isma'ila waladahu to da zamani ya tafi sai annabi ibrahim ran nan sai ya ce ma matarsa uwar gidan sai ce in kin yarda zan je in ziyarci ɗana isma'ila da da maman shi hajara da na kai su can zan je ziyara ya tambaye shawarci matar shi fa kala ta ce na'am na yarda ka je amma bi sharɗi Allah ta zula alal jamal in ka je amma ba sauka kan raƙumi kana kan raƙumi ka gaishe su su gaishe ka ka juyo kin ji dokar da ta bashi ko shikenan fata Ibrahim annabi Ibrahim ya zo ka waje da Isma'il ya samu Isma'ila ga'iban baya nan ya samu Isma'ila baya nan waje da mar'atan fil bait sai samu matar Isma'ila a gidan a gidan amma Hajar ita ma ba ta. Kala sai ce, Assalamu alaikum, sai ta ce, Wa alaikar salam, ya ce, Aina baliki, ina mijin naki kala ta ce la adari aina zahaba ban san da yaje ba kala sai ta antum da khairin kuna lafiya kala ta ce la lasna fi khairin kai malam ba lafiya mu ba kala sai ce hal inda ko aishin kuna da abinci kala ta ce ma inda na shehun ba mu da komai anan zahaba fa ali mijina ma ya tafi ne ya tasayyadu zai yi farauta fa in waje da shay'an in ya samu wani abu mu ci wa illa in bai samu ba fa na hana bi sharri halatin muna cikin tsananin hali wa ma aka saru sa'ala yace amma kai dattijo ka cika ma yawan tambaya ji ba ta kenan kala sai ce to idza ataba abuki in mijinki ya zo sallimi minni alaihi ki isar da gaisuwa ta wajen shi wa ƙuli lahu ki ce mashi yugayyiru utubata babu baiti ya canza wato turkin kofan ɗakin shi eh wannan irin da ake ce mashi kof eh ba ba da kali ba eh ba ba shi ba wato utuba eh abinda ake cewa wannan matokaran kofa in an yi kof to dandalin kuke cewa ko to to ya canza ne na kofan ɗakin shi ya canza in kin zo ki ce mashi ya canza abin din kofar ɗakin nan ya canza shi wannan ma raja da Ismail ya dawo shi Adam Ibrahim da aka haka da matar sai wuce abin shi lokacin da Ismail ya dawo to da ya dawo hada sadu sai matar sai yawa sai ta gaya mashi ta ce ja'a huna rajulun wani mutum ya zo nan sa'alani an asha kafira ya tambaye ni abubuwa da yawa amma wa qala inni aqulu laka annaka tughayyiru utbatul bab ce ka ka ja ka jirkita ka canza wato turken kofarka qala sai ce o o zalika abi baba na ni ibrahim qala yace abin da ya bani shawara inni aqalqiki yace yace in sake ki ne saboda haka wa anti dalikun na sake ki daga yanzu shikenan ashe wannan canza kofa da ya ce wato matar ce ga kan ba ta da kunya ya ce a sake ta to shine ya sake ta falan ma makasa zamanin ana nan kuma da zamani ya tafi isa dan sara ailan sai ce masaratu bari in ƙara zuwa wajen isma'ilu yi ziyara ya nemi izini zai je ya ziyarce su wa kana hajara tofi lokacin hajara ta rasu ma sai ce bari ya je daga nan ya musu ta'aziyan hajara qalan lahu tace to bishar da Allah ta zula Allah ta zula anil jamal da sharadin ba sauka akan raƙumi ka je ka gaishe su kana bisa raƙumin ka gama duk magana da zaku kakka sauka kan raƙumi ko gama dai ka jiyo fata island sai ƙara zuwa to anan ne ya waje da Isma'ila harijin ila sai anan ma ya samu Isma'il ya fita zuwa farauta falamma ra'adhul mar'atu saniya da ya ga wannan mata ta biyu qalan sai ce sai ita matar ta ce, "O'o, a haza ba Ali, wannan kam, kamar mijina, ma a hasana hazar rajul, ma a shiba habi ba Ali, mamakin kamantuwa wannan mutum da mai gidana, kai wannan mutum ta yi kama da mai gidana. Wallahi ma yi mai zubai na huma illa shai, ce wallahi ba abin da ke rarrabe tsakaninsu sai hurhuren nan kawai, shi yana da hurhura farin gashi ne jikin Ibrahim ɗin. An cikin annaba shi ya fara hurhura. a duk duniya ma shi fara barin gashi a wajen sa aka fara gani su annabi nuhu su adamu duk ba su yi ba amma ibrahim sai gashi da farin gashi sai ya tsigo ɗaya sai ce ma Allah ya rabe ma hazai shai me wannan abu sai Allah ya ce sunan shi alwaqar alwaqar natsuwa in ka ga in ka ga ya sauka a mutum to natsuwa ta zo natsuwa ta zo sai mutum ya kama kanshi kenan sunan shi alwaqar sai sai ta ce mashi sai ta ce mashi anzil anzil ta ce sauka mana kala la ya ce a'a ba zan sauka ba anzil ta ce sauka mana ya ce a'a walakin kai fahimtu ya kuke kala ta ce na hannu da khairin muna cikin alhairi alhamdulillah ma na taji da shayi ma mu bukatar komai alhamdulillah wazauji saufa ya tilani kai hakuri mana to mijina zai da yanzu ai zai dawo unzur ka dan saurara anzula ta ga sirru kadamai ka sauka mana haɗin wanke ma kafa saboda kura ana ibrahim ibrahim ya ce a a a a a la anzul ba zan sauka ba fa tarbi hajarin sai ta zo da dutse dutse yan hajarin maqam daga dutsen nan na maqam Ibrahim har yanzu shine ake cewa maqam Ibrahim sai ta sai ta sanya shi kasan kafar shi haka dutsen to shi annabi Ibrahim duk inda kafar shi ta sauka kan dutse sai sai ta bayyana sai ta bayyana da sawu kamar na jikan shi ne manzo Allah ne to sai ta sa ta tara dutse haka a ƙasa sai ta kama kafar shi ta dora bisa bisa dutse waje ana ta sa kadamin Ibrahim ta sa karkashin diddigin Ibrahim wa gasala kadamin ma ta wanke kafar shi ta dama sosai duk uran nan ta wanke sun ma gasala ura ta da wajen kafa ɗayan ita ma ta wanke fali haza baki asaru kadamin Ibrahim Allah don haka ne aka ga alaman diddigin Ibrahim akan wannan dutse ila yomina har yanzu yana nan a jikin Ka'aba ana ce mai wato ana ce mashi maqamu Ibrahim wasu ce lokacin da zai gina Ka'aba ne ya hau in ka ce a lokacin da matar Ismaila ta ɗora kafar shi a bisa ta wanke mai kafa sai ga sawun shi a jikin dutsen to dutsen da yana nan har yanzu falan ma ta Ismail da Ismail ya zo kala ya ce ana ashin mura'ihatu Ibrahim fil bait ina jin kamshin babana Ibrahim a cikin gidan nan kala ta ce ja'a huna rajulun wallahi wani mutum ya zo nan la farqa bainaka wa bainahu illa shayfaqa ba bambanci tsakaninka da shi sai dai hurhura sallama alaik ya ce yana gaishe ka wa qala innaka tasbutu udbatul bab ya ce ya ce turken kofan ka yayi daidai ka tabbata ka bacci kin gaba ta kenan ko ya ce turken kofar ka yayi daidai tasbut ka tabbatar da shi qala ya ce zaka ibrahim ibrahim kenan amara ni an amsaki ya umarce ni in rike ki da kyau wala da rike kar in sake ki abin da yake nufi kenan shi da waraja Ibrahim, annabi Ibrahim ya koma bi amrin min Allah da umarni na Allah, wa ƙala ya ce ya Ismail, koma na uku kenan. Da ya sake komawa na uku sai ya samu annabi Ismail a ran Sai ce ya Ismailu, inna la amara ni an abna lahu baitan huna, Allah ya umarce ni in gina mai ɗaki a nan, a wannan wurin. inda kake wa maraka an tu'ina ne kuma ya ce in zo ka taimake ni a ginin tare da kai za mu yi wannan gini qala na'am a inka baba zan taimake ka zo mu yi fa shar'a fi bina albayt to shine suka haɗu a wajen ginin ɗakin Ka'aba Ibrahim ya takallama bil Ibraniya Isma'il ya takallama bil Arabiya wato in Annabi Ibrahim ya magana da Ibrananci Isma'il kuma sai ya magana da Larabci amma kowa na ji bai iya maidawa shi Ibrahim na jin yana jin larabci amma bai bai iya maidawa so in zai maida sai ya maida da ibrananci shi kuma Ismail yana jin ibranancin shi ma bai iya maidawa sai maida mai da larabci haka aka yi wannan zaman walakin kilahu ma yafa min amma kowane na fahimta kowane amma wala takallam bi lugatil arab sai dai ba zai iya magana da wannan lugan bane idza na daka Ismail sami'a Ibrahim wala takallam in Ismail na magana Ibrahim zai gane abin da ya faɗi amma bai iya maidawa amma idan ta kallama Ibrahim sami'a Ismail wala ya takallam shi ma Ibrahim na yi to Ismail zai ji amma bai iya maidawa fabniya alka'aba suka gina ka'aba waya hadhihi alka'aba almawjuda al'ana ita ce wannan ka'aba da kuka gani yanzu fi makkata a maka laha fada'ilun kafiratun shau ya ce wannan wannan ɗaki na ka'aba yana da darajoji masu yawa ta fi surata Ali Imran za su zo nan gaba cikin surata Ali Imran fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim din nan da Allah ya ce man da halahu kana amina akwai ayoya mabayyana shine maqama Ibrahim duk wanda ya shiga ya zama amintacce wajen man hajja wa lam yarfus wa lam yafsir raja min zunubihi karamin waladatu ummu duk wanda ya aikin haji bai fasikanci ba shine zina an gane yarfus din nan bai zina ba wa lam yafsir bai fasikanci ba to raja'a min zunubi ka yau min waladar ummu zai zo zai dawo wato akan zunubin shi kamar ranar da uwarsa ta haife ta ya rajulun min asali ila ila hajji baitullahi haram wani mutumin kirki yayi shiri zai tafi aikin hajji a dakin Allah mai alfarma wa inda huwa ladin sagira akwai dan yaro cikin 'ya'yan shi qala lahu sai ce ila aina ina ila aina ya abati baba ina za ka kala ce a zahabu ila baitullah zan je ɗakin Allah ne kala lahu baitullah mawjudun baba Allah na da ɗaki a duniyar nan ƙala na amince yana da ɗaki ƙala ce la budda an ta hamila ni ma ba makawa sai ka ɗauke ni ka kai ni ɗakin nan na Allah na gani fasara ruki yaro yana ta kuka ashaddul buka tsananin kuka annahu la budda an yazaba ila baitul wai shi sai ya je ɗakin Allah ya zanno annal amra ka halatun nas yana da sallamarin kamar yadda mutane ke zato yana da san kamar Allah na ciki ne na mutumin na kamar mu dan taba hilali eh kayan bayan lace na tattara kuɗi ko dai bari in shiru eh a nan taba su ko ya tattara kuɗi ya je ka'aba da ya je sai taba ɗakin a ce wannan ɗaki kashi kuɗi da yawa sai ce ma ɗan uwan gogan na shiki wai gogan na shiki eh ya ci nage da yawa wai gogar ya ce gogar na kana shaki ma'ana Allah na nan ciki ya zan kwance ciki Allah kyauta to shikenan sai ya ta kuka ce shi sai ya je sai ya je yana ce laha filbuka yana ce a cikin kuka hatta kalan nasu har sai da mutane suka caba mala aba yaro yana ta son ya je ya je ka je da shi mana ihmilu ma aka ka tafi da shi mana wa amalahu ma ahu shi yana da san yadda mutane ke faɗin ɗakin Allah in je ya je zai tajalli zai ga zai ga Allah ne a ciki shi kenan ba amalahu sai daukai hatta sara qariban min albayt ana ta tafiya ana ta tafiya har aka zo kusa da ɗaki ma kala da uban yace haza baitullahi ya ce, To, alhamdulillahi, ka ga ɗakin Allah mun zo, mata sabiyu nan take sai yaron ya mutu. Nan take sai ya mutu, a to dama shi shauƙinsa ya ga ɗakin Allah to, ga ɗakin sai ba zai iya ɗauka ba kuma, sai jazba ta hisgai, sai ya mutu sai mutu kawai nan take. Ba shakar salihu mauta waladi mutumin kirkin nan sai ya kai ƙara na rasuwar ɗansa. yana cewa waladi wa samarata kalbi ɗana biyan bishin zuciya na da shi yanzu ya mutu ila lahu sai aka ce anta kunta taridul baita to ai kai daki ka nuhu wa wasalta ila albayt ka sadu da daki wa kana yuridu rabbul bait shi ko yaron nan wato yana yana neman ya ga Allahn dakin ne Allahn dakin ne to saboda haka laqiya rabbul bait ya hadu da Allahn dakin ya ya ja shi sun wuce wa ma daka huwa ma an gane wa mata bai ya dauka saboda ka sai mutu nan take Allah ne ya mai tajalli to shi kuma zuciyar shi ba ta dauka sai ya mutu da dama shauƙin sai zo ga Allah ko shi shauƙin sa kenan ya zo ga Allah a ɗakin Allah to yana zuwa ce ga ɗakin Allah kuma zuciyar shi ba ta dauka sai ya mutu nan take to lamma tabi'a baitullah faqat ya ji an ce daki Allah ya zunna anna Allah mawjudun huna hunalik sai da ta Allah yana nan a wurin fashtaqa ilay sai shauki falamma wasala haqqaqa Allah raja'a da ya sadu da wajen sai Allah ya tabbatar da raja'in sa wasala ila al-hadara ya sadu zuwa ga hadarar Allah wa huwa la'ifun wa mata miskini da shi ne ihu da shi ya mutu yana miskini haza huwa hajjun haqiqi wannan shine alhaji na haqiqa shi aikin hajji sosai man ya hujjar ka'aba al haqiqa allati hiya hadratullah tabaraka wa ta'ala wanda ya haji wato ya haji dakin ka'aba na haqiqa kuma ita ce hadarar Allah tabaraka wa ta'ala wanda za qala rabi'at don haka ne rabi'atul adawiyya kai magana ita ma anan wa hada batu junayd tana magana da imamu junaidu shugaban sufaye tace ya junaidu Rabi'atu ta ce, Ya Junaidu, ta ɗufu bilbaiti an bi rabbil baiti. Ina da tambaya Junaidu. Shugaban sufa ya fi ake ma tambaya. Wai in ka je Makka, ɗaki ne kake gewayawa ko rabbul baiti kake gewayawa? Shi aka yi wannan tambayar. Ƙasar da'ira na sufaye shine jagora. Kuma aljinaidu wato faƙihun kamilu. malamin fiƙihu ne cikakke ƙala na sai ce a ɗufa bilbaiti ina ɗawafi a ɗaki ne ƙala ta ce uffin lakum tir da lamarin kuwa ɗaki kace je waiwaye ce ɗaki ya ce tir ta ce tir ya tuna baitullahi bi qulubin qasiya kuna zo mu ɗakin Allah da zukatan ku busasshe amma idza kana dawafukum bil baiti faqat alaysa illa al hijaratu hashish in dai ɗaki kuke gewaya ai ɗakin nan bai zama face dutse ne da ciyayi kawai amma ana ni dai in naje faɗo ku zarar bilbaiti ubangijin ɗakin nake gewayawa to kaji rabi'a tuna da wuya wata irin waliya ce tafiyayya shi yasa da mijinta ya mutu ta kasa auruwa wato abu yazid al-bastami babban waliyi ne eh na ga wannan kissa a cikin wani wani wani littafi da ake cewa badar zaujeni kissan na na rabi'atul adawiya sai sai ya zo ya ce a aika ya aika ya ce a gaya mata yana son ta in ta yadda bayan mijin ya rasu ta gama idda sai ta ce ta ce ita ba aure bane gabanta tana da wasu abubuwa guda hudu da za ta yi wanda duk zai aure ta za ta yi wannan tambaya in ya bata an san wannan hudun to za ta iya yin aure ita da abin da ke gaban ta kenan shikenan sai ce to bari mu je mu ji ko Allah zai sa mu ci jarabawa Abu Yazid al-Bastami ya shirya ya zo wajenta tana cikin hijabi haka ta saki labule yana nan baya ya mata sallama suka gaisa malam kai ne kake so na da aure ya ce ni ne ta ce to ina da abuwa gabana dan tsayayyen mata ce irin Maryam da Allah yake yabo ko ya Maryam ya Maryam uqunati li rabbiki wasjidi warka'i sai Allah ya ce ma arraki ne ba ma arraki ati ba kaga kallabi tsakanin me rabulla farka'i warka'i ma arraki ina ba ma arraki ati ba Maryam usjidi wato uqunati ki ibada li rabbiki da ubangiji ki wasjidi ki sujada warka'i ma arraki ki sallah tare da mazaje masu sallah ba tare da mata ba kaga nan sai Allah ya sa Maryam amin a sahun maza amma mace ce to haka Rabi'atul Adawiya take Rabi'atul Adawiya an ce kullum kafin ta yi bacci sai ta raka'a ɗari na fila raka'a ɗari kafin ta yi bacci kullum to da ya zo ce yana son ta kai ne malam ɗaya ni ne to akwai abu guda hudu in ka bani amsa su shikenan zan yi aure amma wallahi in ban samu wanda ya man solving din waɗannan abubuwan ba ban samu cikakken bayani akan su ba wallahi ba wani daɗin da zan tsaya ina ji wai tsakanina da wani wani ɗa namiji sai ce to sai da ai sai a faɗi mu ji ko Allah ya sa mun sani ta ce na ɗaya Allah ya ce mutane sun kasu kashi biyu wasu kashi za su fita duniya da imani wasu kuma za su fita duniya ba imani to akaramaka Allahu ina so ni in sani bisa yaƙini kuma yaya zan bar duniya da imani zan bar duniya ko ko zan fita duniya ba imani ya ce sai da haza gaibun wala alamul gaiba illallah wannan ai gaibu ne ba wanda ya san shi ya ce bai ta ce baka san wannan ba ya ce bai sani ba ta ce to ɗaya kenan sai ta ce to abu na biyu idan an sa ni kabari Allah ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti ina cikinsu Allah zai tabbatar da wasu mumine su ansa amsa in an masu tambaya kabari za su ba da amsa aka da muka Allahu yaya ni in ansa ni kabari zan iya ba da amsa ko ko ba zan samu amsa ba yace sai da haza gaibu wala alamul gaibu illa Allah nan gaibu ne ba wanda ya san shi Allah baka san shi ba shi ma yake wallahi ban sani ba tace to na uku za a je a tsaya inda ake sa sikeli a badan abin nan a auna aiki a ba mutum littafi wani za a ba shi da hannun dama wani a ba shi da hannun hagu wa ma man wuce kitabu hu biya mini fa sawfa yuhasabu hisaban wa yanqalibu ila ahlihi masarura amma wa amma man wuce kita wara a zaharihi fa sawfa da usbura wa yusalla sa'ira ce wani za a ba shi littafi da hannun dama ya koma wajen mutanen su yana cike da farin ciki da jin daɗi cewa ga littafin shi ya samu tsira wani kuma da hannun hagu za a bashi eh da hannun hagu za a bashi kuma wanda aka ba da hannun hagu za a shigar da shi wuta to akramu kallahu ya ya ni rabi aturan an shi littafi na ta hannun dama ne ko ta hannun hagu yace haza gaibu wala alamul gaiba illa Allah shi ma baka sani ba yace Allah bai sani yace to na karshe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah ya ce wasu jama'a za ka sabi wasu yan aljanna ne wasu yan wuta ina zan zama cikin wani jama'a zan zauna wuta ko aljanna yace haza gaibu wala alamul gaibu illallah gaibu ne ba wanda ya san shi Allah ta ce to akramaka Allah ka yi hakuri wallahi ba zan iya aure ba in dai akwai waɗannan abun gabana ina kallon waɗannan tashin hankalin anan gabana ka yi hakuri kawai ya ce sai da na hakura ije da suka yi kuma ita ce barawo ya shigo ɗakin ce nan da kayanta tas tana bacci fa sai ya ruga ya tafi ya doshi kofa sai ga kofa ta shafe ba kofa ya dawo baya ya aje kayan duk annan na ga wannan karama na ta ya koma da gudu zai fita ga kofa can sai ga kofa ta manne ya sake dawowa har su uku ba ya koma sai ya ji daga sama kamar ce in Rabi'atu na bacci ubangijinta bai bacci malam ka aje mata kaya sai ya aji yana ajiya kuma sai ya ga kofa ta ya wuce kuma ita ce ciwo ya same ta irin wani ciwo da ake ce ma kurkunu ake ce mai wanda ake fitar da zare mutanen da masu shan ruwan rahi su suke samun irin wannan yanzu duk an ci gaba ba a yin shi wallahi da mu muna yara duk mun gani wasu na yi sai kaga ana ta zaro wani abu kaman zare a jikin kafan mutum to irin wannan ciwon ya same ta wata rana an yi an yi in tana kwanci hadimarta ko taɓa ƙawarta haka sai ta sai ta yi ihu to gashi ana so a yi sakiya sai aka tambayi hadiman yaya za a yi masai da sakiya ta ce wai wai wai kafan nan ba ta taɓuwa amma shawara ɗaya zan baku ku zo in za ta yi sallah salatul luha wallahi za ku taɓa ba ta san an taɓa ba domin ita in tana sallah baki ɗaya lamarinta ba ta san wani abu ban ba Allah ba kawai. To tana ta da salatun luha sai hadiman ta je ta ce, to sai da ta ta da sallah, sai aka sa ƙarfe a wuta. Tana cikin sallah fa ta yi raka'a ɗaya saura ɗaya. Hadiman ta zo ta kwaye daidai inda ciwon nan yake. Mai tsakiyar nan yana ɗauko ƙarfen nan ya yi ja, sai cat ya caka, ruwa ya ta zuba. amma ko motsi ba ta da kafan nan ba aka cika kafan ko motsi saboda sallar ka ji fa sallah ba irin kuma mace to dai tana da karamomi da yawa wannan mata to shine da ta gaba ta ta kwanta sai ta ce ma hadima ta ce ka wance ta ce yau dai kafan nan ta matsa man da bala'i ta ce sai da an yi sakiya ta ce an yi mai ta ce wallahi an mace sakiya a ci gaggar dudon yana ta zuwa ba yaushe ta a sai da ai sai da kika fara sallah sai ta shiru ta gani ta san dai ba sallah take ba kawai nan ba ta tabuwa to wannan ita ce Rabi'atul Adawiya mata ayi koyi da irin wannan matan ibada gare ta abida ce sosai ita Allah kawai ta sa gaba eh to kaji to sai mu koma nan ko lokaci yayi eh eh to bari mu karkare zuwa sha ɗaya sai mu ci gaba da ɗauki wani littafi ko to rabbana wa asfihim rasulan ya ubangiji ka aiko wani manzo a wannan a wannan gari annabi ibrahim ke wannan addu'a minhum kuma ya zama nasu shi yasa manzo Allah ya ce ana da awata abi ibrahim wa bushara ahi musa wa abu wa bushara ahi isa ni addu'an babana ibrahim ne da yace wa wa ba asfihim rasulan minhum Allah ka aiko wani manzo dan garin nan yace to sai gani Allah ya aiko ni dan gari ne min anfusihim kuma nasu na kansu yace ni kuma dan uwansu ne fa kana jaba Allah da'ahu Allah ya anshi addu'an Ibrahim bi Muhammadin da ne Muhammad fa da hada qala sallallahu alaihi wasallam haka ne manzo Allah ke ce ana da'awatu Ibrahim wa bushara wato ahi Isa ni addu'an wato babana Ibrahim kuma ni bushara ne na dan uwana Isa da yace wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmadu ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد تلك البشاره wannan bishara hiya muhammadun shine ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa basihim rasulan minhum wa muhammadun yatalu alaihim ayati wanda zai rika karanta musu ayoyinka na alqur'ani wa yuallimuhum alkitaba yana sanar da su littafin qur'ani ma fi min alahkam abinda ke ciki na hukunce hukunce wani hikima kenan wa yuzakkihim yana tsarkake su innaka antal azizu allah kai ne mabuwayi alhakimu kuma mai hikima gwani a cikin aikinsa alhikima har shawada na karfin qur'an wato hikima lokacin da aka sake ta akan hikima cikin qur'ani to fal muradu ilmul qur'an din da ga hikima din nan to ilimin qur'ani yake ne wa mawa'izul da wa'azin qur'ani wa akamu da hukuncin hukuncin qur'ani fala ya zata Allah don haka za ka gane azamatu ba wadi Allah girman abin da aka bada ga al'umma ne Muhammadu zakara wato Allahu zakara fil Qur'an Allah ya ambata a cikin Alqur'ani annad dunya mata'un qalil duniya dan jin dadi ne dan kadan wa hadhal qalil wannan dan jin dadi allazi zakara lana wanda Allah ya ambata la naqdiru an nudraka nihayatuhu ba mu da iko mu kai mutukar sa a duniya wa ma fiha duniya da abin da ke ciki ajazna mun gajiya an nudraka mun tahaha mu kai karshen ta wahiyar qalil ga ta kadan wal ilmu amma ilimi qal Allah ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi ba shi dan kadan wa hadha al-ilmu alladhi qala ailan wannan ilimi da Allah ya magana innahu qalilun ma na qadir ma na qadir an nadruka ne ba mu da iko mu kai karshen sa fa kaifa bil ladhi qala innahu kafi ballan tana abinda Allah ya ce yana da yawa wa man yutal hikma faqad utiya khairan kaseera duk wanda aka bashi hikima an bashi wato alhairi mai yawa alqalil ma aramna nihayatu dan kadan ba mu gane nihayar sa ba shi ita ce duniya duniya ya kaɗan ce amma yanzu ba wanda ya taɓa ƙure ta wa ɗana kasirin ba da zali amma sai gashi Allah ya bamu abu mai yawa shine me shine hikima ilimi wa man yutal hikima faqad utiya me kairan kasira warada hadisi ya zo annal ulama'a malamai idza hushiru yawmal qiyamah an tada malamai ranar kiyama ya hada buhumur rabbu ubangiji zai magana da su kama warada kamar da hadisi ya zo yace wala atunuri fiku na aje muku haske na wa ma wala tuzikum ban aje shi ba wa azibukum ba da zal ina neman in maku azaba a'a ni ba na aje maku haske na dan in maku azaba ba shiru antum kullukum maghfurun lakum duk malamai ku je ne maku gafara wa man yargabu an millati ibrahima ba mai kwadayi ba mai kin kin san ragiba kalmar ragiba tana daukar ma'ana biyu in kika ga ragiba fi kwadayi ragiba an ki Eh, amma duk iri ɗaya ne ba, a larabci duk inda ke gan ragiba, an tukin abu ne, amma ragiba fi, kin gane ko? Yawwa, to wannan wannan kwaɗayi ne. Eh, inda ragiba fi, ta zo fi ta zo a ƙarshen a gaban ragiba, to na kwaɗayi ne. Amma in an ta zo, ragiba an tukin abun ne, kamar nan yadda Allah ya ce wa man ragiba an millati Ibrahima. Ko? Illa man sabi ba wanda ke kin addinin annabi Ibrahim sai wanda ya wawaitar da kansa ya mai da kansa wawa eh shi ke kin addinin annabi Ibrahim jahila amra nafsi anna mahlukata ya gane cewa bin halitta ne lillahi yajibu alaiha ibadat ya wajaba ibada da wannan addini wasu hafa biha ya rauna ya wulakantar da ita wamta na ya raunana ta wala qad istafainahu lalle Allah ya zabi annabi Ibrahim fi duniya a duniya Ibrahim akhtarnahu fi duniya Allah ya ce mun zabe shi a duniya bir risalatul hulla shi manzon Allah ne kuma Halilu Rahman ne. Wa innahu shi Ibrahim fil akhirati a lahira lamina salihin yana cikin mutanen kirki allazina lahum darajatul ula wanda suke da darajoji madaukaka. To sai mu tsaya. To yayin sai a tashi gobe isqala wa isqala ku isqala lahu rabbuhu asalim. Aya ɗaya dai muka samu yau kenan. Saboda wancan bayani da muka da muka karkare. Sadaqallahu al-azim. to a ɗauko na ɗin Nuka, da za su majalis.